أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي تركوا قوما قوتا نبي هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya a kan wato aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin suratun nisa shafi na ɗari da ɗaya a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da biyu da yarda Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma muna fatan Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna ta kasance mu kuma mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا na'am wannan aya kamar ci gaba ne da bayanin sifofin munafikai ko ba haka ba wanda sifofinsu sun gabata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa muna bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin gashi nan dai to sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da muna bayanin su alladhina yatarabbasuna bikum waɗanda suke jiran musiba ta abka muku ko ba haka ba har Allah ya faɗa kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn mi kuke jira gare mu face wato mafi kyawun abu daga mafi kyawu daga cikin abubuwa guda biyu annasru aw shahada ko mu mutu ko kuma mu yi nasara wannan shine kyakkyawan kyakkyawan da mu muke jira wato akan ku dan haka mu ba mummuna bane gare mu don an kashe mu mun san aljanna za mu ina fata an fahimce ni kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa suna na suna jiran mummuna al'amari zuwa gare mu wanda kowa yana da wanda bai son shi a duniya ko ba haka ba wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu shi ko adu la yatamanna alkhayra li aduwihi ko ba haka ba dan haka duniya kowa yana da wanda ke mishi mummunan fata to sai Allah subhanahu wataala ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya ba mun yi bayanin kan ra'ayuka na malamai har muka kawo zancen Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala al-Maliki muka ce a bambanta shi da Ibn Arabi as-Sufi wanda yake shi wancan ne kenan kaga ka dauki magana wannan malami ka danganta zuwa ga wannan malami mun kawo misalai na malamai da dama daga cikin su kuma waɗanda ban kawo ba yana da kyau mu faɗe su akwai wato Ahmad Shakir Ahmad Shakir wani babban malamin hadisi ne yana da dan uwa da ake kira Muhammad Mahmud wato Mahmud Muhammad Shakir to shi kuma dan uwansa ne malami ne kowanne daga cikin su yayi littattafai to amma shi Ahmad Shakir ya fi yin fice a wajen hadisi to kada ka ji an ce Shakir kawai sai ka dauki wancan ne manyan manyan malamai ne guda biyu daga cikin su akwai Muhammad Qutb da Sayyid Qutb Sayyid Qutb wato babban adibi ne yayi littattafai tafsirin Alqur'ani fi zilalil Qur'an sannan yayi littattafai da dama to amma shi kashe shi aka yi a ƙarshe a ƙasar Misra to kuma akwai Muhammad Qutub shi ba kashe shi aka yi ba shi ma yana da littattafai masu yawa to kaga da kaga Qutub Qutub kada ka ce duka ɗaya ne yana da kyau ka bambanta daga cikin su akwai Shauqi Ahmad Shauqi wani babban sha'irin da ake cewa Amiru Shu'ara akwai kuma Shauqi Zaif wanda shi kuma adib ne ustaz ne na kulliyatul adab ya zama shugaban adab na duniya ma gaba daya daga cikin su kaga muna da Ibn Rushd akwai Ibn Rushd Al-Hafid sannan akwai Ibn Rushd wato aljad aljad shine kaka to kaga sai ka rasa bambantawa an wato shi wancan yana da littattafai daban-daban cikin usulul fiqh wannan yana da littattafai cikin fiqh in baka sani ba in an ce ibnu rushd baka san aljadd ba ko alhafiz sai ka je ka cakuda wannan abubuwa ne suna da alaka da amana ta ilimi musamman a yau da muke magana za a iya ƙaryatar da kai ko munafukai ma za su yi amfani da wannan ka ɗauki magana ka danganta ta zuwa ga wani malami su je su yi bincike su iska ba shi ya faɗa ba don saboda su nuna raunin karatunka ina fata an fahimce ni kaman ba abin da za mu ɗauko albani za ka ga muna da albanin zaria ko ba haka ba kuma akwai albani wanda ba na zaria ba to kaga yana da kyau in an ce albani ka fayyace ma mutane musamman a ƙasashen mu na hausa wani albani kake nufi saboda wani zai ɗauko magana albanin zaria danganta ta zuwa ga wancan albani wani zai ɗauko magana albani wancan ya danganta ta zuwa ga wannan ko ba haka ba yana da kyau ka fayyace wanne ne daga cikinsu ko kuma misali kaji an ce shanƙiƙi in an ce shanƙiƙi suna da yawa wani wani yanki ne na ƙasar Mauritania da ake kira shanƙiƙ biladi shanƙiƙ to duk mutumin da ya fito daga wannan wuri za a kiran shi shanƙiƙi jahili ne ko malami ne ko musulmi ne ko kafiri ne to amma malaman da suka shahara ta wannan yanayi wato yankin suna da yawa ko ba haka ba akwai Muhammad al-Amin al-Shanqiti akwai ɗansa Abdullah bin Muhammad al-Shanqiti akwai wani doktor na fiqh Muhammad al-Mukhtar shi ma Shanqiti yake kiransa suna da yawa wanne ne daga cikin su akwai ustad doktor na wato ilmu al-i'lam a Saudiya shi ma Shanqiti yake ce mishi dan haka harka ilimi ba masa bace ba burodi bane ba hira siyasa bace dole sai an tsaya an tantance magana ɗaya bayan ɗaya an gane wannan na kawo shi ne saboda mu fahimci abubuwa da dama Allah ce walan ya ja'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila maganganu sun gabata na zancen aure musulmi bai dace ba ka aure kafiri saboda zai samu iko akan ta so sannan daga cikin nukta wannan zai nuna mana cewa bai dace ba a tashi zabe ko ba haka ba musulmi suna ji suna gani su dauki ƙuri'ar su su dangwala ma kafiri kaga wannan su ne suka ɗauka abin nan suka sanya bakan su Allah bai aza musu wannan ba ina fatan kuna fahimta ta domin duk yadda musulmi ya lalace akwai sharrin da ba zai yarda ya ma dan uwansa musulmi ba khairu misal mu dauki Najeriya lokacin da ake ganin musulmi ba su cancanta ba ko sun mutu duk lokacin da kafirai suka dauki kasar sai al'amari ya lalace amma zaka iske musulmi yake kokarin a zabi wato Jonathan a bar Muhammadu Buhari ko ba haka nan bane malamai saura sun ci kuɗi a makka mun haɗu da waɗanda suka je su yi ma jonathan roƙon allah an ba su an keɓe brije ko budget na yi ma jonathan roƙon allah da malaman da suka je su yi ma buhari roƙon allah a ka'aba da waɗanda suka je su yi ma jonathan roƙon allah ya ci sai da aka bi ɗiyin faɗa a bakin ka'aba walan ya ja'ala allahu lil kafirina alal mu'minina sabila sai in ku kuka so kuka ɗauki wato ƙuri'a ku kuka sanya ma kafiri wannan kuma misalin zan ƙara ba da misali akan ƙasar kamaru a hijo kowa ya san musulmi ne ko ba haka ba yadda ya yi sakaci ya ɗauki krista ya lallaɓe shi yana yi musu biyayya fiye da mahaifinsa ƙarshe yau gashi folbiya ya ɗauki wannan ƙasa ya yi kasa-kasa da musulmi ya kashe manya-manyan sojoji ya shafe su da musulunci a cikin wannan ƙasa walan ya ja'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila ya kamata mu yi hattara Allah subhanahu wa ta'ala ce to innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum haƙiƙa munafiƙai yukhadi'una Allah suna ƙoƙarin yaudara Allah ko kuma suna ƙoƙarin yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan nan in mun ce yukhadi'una Allah suna ƙoƙarin yaudara Allah dan saboda Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu ba za su iya yaudara Allah ba amma in muka ce yukhadi'una Allah mun ka kaddarta mudaf ko ba haka ba yukhadi'una rasulullah walladina amanu ko ba haka nan bane domin Allah ce yukhadi'una Allah walladina amanu kaga suna yaudaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani tana yiwa a kafircin su suna i'tiqadin za su iya yaudara Allah ko ba haka ba ala innahum humus sufaha ولكن لا يعلمون ko ba haka ba ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun busu sani bane har suna ganin za su iya ma Allah wayo ka ko san bakin wauta bakin wannan ko kuma suna yaudaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi bai san abin da ke cikin zuciyarsu ba wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'adhim to kaga munafikai Allah subhanahu wataala ya bude wannan jumla wato aya da inna ko ba haka ba dan saboda yuna suna kokarin yaudara Allah subhanahu wataala alhali ko Allah ya nuna musu cewa ba yadda za a yi daular kafirci ta shafe daular musulunci walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila da sun gane da sun kama addinin musulunci an gane ko malamai suka ce wa huwa khadi'uhum Allah subhanahu wata'ala zai sakanka musu da yaudar da suka yi sai malamai suka tattauna akan waɗansu na fubba a cikin waɗannan aya suka ce me yasa Allah bai ce innahum ba in kuka duba nan ya kamata a kawo domiri sai aka kawo ismu zahir kudi ba bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kaga an faɗi munafiqai ko sai aka ce alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin an ka ce alladhina yatarabbasuna bikum sai a ce innahum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ko ba haka ba sai aka dauko suna nasu an ka ce innal munafiqina kamar kamanta da su an sake tunatar da kai to menene sababin wannan ko menene hikma ta wannan sai malamai suka ce to a hikma anan shine na farko saboda ali a nuna dalilin da yasa za a yi musu azaba a yi istinbatin wannan illa innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar limadha bisababi nifaqihim ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لماذا من أجل السفه ina fatan kun fahimce ni sai ya zamanto sunan yana ba da illar da take dauke da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ka wannan na biyu malamai suka ce daf'u tawahhum ana son a kore shakka don an ce innahum zamiri ana iya dauka shakka a ce da wa ake anan to sai Allah ce innal munafiqina kaga babu wani tawahhumi wanda za a yi ina fatan kun fahimce ni na uku kuma saboda ayi qiyasi an gane abinda ake nufi da kiyasi domin duk wanda zai aiki irin nasu to an samu illar da tassa za a yin kiyasi in mutum ya yi aikin wawaye to min ajli safahi sai a yi danganta shi zuwa ga wancan hukuncin ina fatan kun fice da an ce innal munafiqina kaga duk wanda zai yi irin wannan aiki a kowane lokaci yake ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ba a zamanin sa kaga wannan aya ta shafe shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau an gane shi yasa alqur'ani yake amfani da wannan a cikin waɗansu wurare da dama fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun bai ce fa anzalna alaihim ba fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu bai ce fa anzalna alaihim ba ina fatan kun fahimce ni saboda ya dauko shi dan ya nuna dalilin da yasa aka yi musu wannan azaba saboda illa ta zalunce su innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum an gane ni nan jumla ce wato fi'liya da jumla ismiya jumla fi'liya an ce innal munafiqina yukhadi'una Allah kaga fi'li ne mudari'i ko ba haka ba fi'li ne mudari'i wanda yufidu tajaddud wat takrar yana nufin abin nan yana maimaituwa yau da gobe an gane ni amma aka zo wajen Allah ba a ce ce innal munafiqina yukhadi'una Allah sai anka ce wa huwa khadi'uhum aljumla alfi'liya in ta zaman to ta fi'li mudari'i ce tana da yana mai mai zuwa al'ad innal ladina yaquluna billahi kaga al'ad amma wa huwa khadi'uhum shi ko aljumla alfi'liya tufidu thubut wal istiqrar tana da abin ya tabbata a'a shi dama Allah tun can yana yaudar su dama ya san niyyar su kenan zai sakan ka musu shi ya san inda za su shi yasa bai ce wa huwa yukhadi'uhum ba dan ba shi kokarin yaudar su bane a'a shi shina nan yana jiran su ne zai sakan ka musu shi yasa aka kama jumla alfi'liya to sai malamai suka ce to wannan kuma sabanin abin da yazo a cikin suratul baqara wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un sai an ka ce Allahu yastahzi'u bihim kaga sai inna ma nahnu mustahzi'un izgili ne muke yi musu jumla ce ismiya an gane ko sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim shi ko Allah zai sakan ka musu dalili nan da yasa aka kawo musu jumla wato ismiya saboda su da ba can masu imani ba su kenan ba su fahimce ni kenan tun can da ma izgili muke yi amma da aka ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai sakan ka musu wato ma'ana izgirin Allah zuwa gare su yau da gobe ba karewa zai yi ba Allah zai toda asirin su a san su sannan kuma ranar tashin alkiyama Allah zai bar su sai sun kama hanyar aljanna sannan su gane cewa ba imani ne da su ba mun fahimci wannan da kyau don saboda sai an kalli jumlolin na alqur'ani shi yasa malaman aqida suke cewa karima ta alkhida tana daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala wadda tutlaqu ala Allah subhanahu wata'ala bil qaidi ana danganta wannan kalima zuwa ga Allah da kaidi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum an gane ni wato min babil mushakala in mutun yayi maka khida'i kai ko kai masa khida'i ka sa kanka mai wannan yana nuna cewa ta ka samu kamala ta cika wanda ya dauke ka wawa bai san ka gane shi ba ashe kai ne wawan ina fatan kun fahimce ni da kyau eh mutumin da yake dauka ka baka san abin da kake yi ba ashe kai ka gane inda zashi wa zai fada cikin bala'i shi saboda an gano niyyar shi an gane da kyau ko to shi yasa Allah subhanahu wataala yayi itlaqin wannan a cikin wurare da dama na ayoyin da suke nuna cewa Allah yana maida musu sakamako wannan shi da ake cewa min babil mushakala wani balarabe da yazo wajen ɗan uwansa suka ce mai qalu qtarih shay'an nujid laka tabkhahu ka faɗi abin da kake so mu kyautata maka wato wato da fuwarsa me yace musu za mu dafa mashi yace qul tutbahu li jubbatan wa qamisa yace ku dafa mini riga da wando kenan ni ba bukata ta tuwo ba kaga da riga da wando ai ba a dafa su amma yana nuna cewa ga abin da yake da bukata to shi ake cewa min babil mushakala saboda sun zo da wannan shi ko sai zo da wannan an gane ni alqur'ani yayi amfani da wannan da dama wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kaga tamkar ta sakamakon ta amma ai ba sayyi'a bane tunda zalunta ka aka da farko faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci kurama kaga ai bai wato sai bai ce kurama bai ce ba ku sai ce ku yi mishi ta'addanci bai ce kurama ba an gane innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa makaru wa makara Allah wa yamkuruna wa yamkuru Allah ko ba haka ba haka yake a cikin alqur'ani a cikin ayoyi da dama wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun da haka shi yasa malamai suka ce to ana kaddara sifata ko fi'ili na alkhida zuwa ga Allah amma bil qaid an gane ko suka ce bai dace a siffanta Allah da alkhiyana ba domin ita khiyana cikin kowane lokaci ta waya ce amma alkhida wannan yana iya zuwa wani lokaci wato ya zamanto tawaya wani lokaci ya zamanto kamala hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira da Imam Ali radiyallahu anhu da Aisha suka rawaito wannan hadisi ya zo cikin littattafan hadisi da dama wato Imam al-Bukhari ya kawo shi Imam Muslim da sauran wato littattafan hadisi musamman riwaya ta Ali ibn Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-harbu khud'a ko fa innal harba khud'a shi yaki dan yaudara ne kaga ya siffanta shi da yaudara saboda mutane ne suke son su kware ka babu alkawali tsakaninka da su kaga sun bi tanan kai ku ka bi tanan kenan khud'a yaudara kenan ina fatan ina fatan kun fahimce ni ko ba haka ba amma kuma wajen khiyana ta yaudara sai Allah ya bai dankanta kashi zuwa ga wannan ba shi yasa hadisi yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man tamanak wato ka bada amana ko ka cika amana ga wanda ya baka amana kada ka ci amana ko ba haka ba ka bada ta wala ta khun man khanak kada ka yaudari wanda ya yaudare ka shi yasa kaga alkhiyana ba a danganta ta zuwa ga Allah shi yasa Allah subhanahu wataala bai ce ba in aka wato aka yi mai khiyana zai yi khiyana a'a sai ya ce wato wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa dan haka ita yaudara abu ce wanda ba ta da kyau domin mi domin malamai suka ce sai an amince an yake yin ta ka ku ga tun daga farko in an amince ma kai yaudara kaga ba mutumin kirki kake ba ina fata an fahimce ni wanda kuma ta yi karamci da ma karshen tashin alkiyama za a dauki amana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa wannan hadisi Imam al-Hakim da Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawuda sun fitar da shi da sauran malama hadisi wannan wala takun man kharaj sannan kuma malaman lugha suka ce to ana akwai wata matsala na farko an gane da aka ce wa idza innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum sai an ka ce wa idza qamu ila salati qamu amma suka ce a cikin larabci bai dace a kawo fi'ili ba kuma irin sai zaman to shine sakamakon sa yanzu misali da an ka ce misali a ce wa idza zahabtu zahabtu yayi ai bai ba larabci ko wa idza zahabtu zahabtu eh kaga bai yi ba to nan ko Allah ce wa idza qamu ila salati qamu ko ba haka nan bane sannan kuma wani wuri Allah ce wa idza marru bil lagwi marru kaga babu ma'ana sai malamai suka ce a'a nan akwai ƙari ne akan wancan bambanci da wancan wa idza qamu ila salat qamu kusala shine dalilin wa idza marru bil lagwi marru kirama shine dalilin da yasa aka yi amfani da fi'ilin wato a lokaci guda saboda akwai bambanci tsakanin wancan na farko da wancan na biyu dan ka gane ya kai mai karatun luga ina fata an fahimce ni sannan kuma wadansu malaman luga su kawo ta qadiyya a ka'idar larabci mafi yawanci in aka zo da idza to jawabinta yana zakkuwa ne maudi kun ga kamar nan da anka ce wa idza qamu ila salati sai anka ce qamu ba a ce yaqumu ba to shi yasa wasu malaman lugu suka sai da cewa kuskure ne a kawo mudari'i ya zamanto jawabi na wato idza kamar wato Dr. Muhammad Abdulrahman Marhaba ya ce kan wannan amma malaman lugha irin su Abdul Latif Shuwairi babban malamin nan na lugha na Libya a cikin tafsihatul lughawiyya yace wannan ra'ayin bai je daidai da Alqur'ani ba domin duk abin da Alqur'ani ya amfani da shi ba a cewa ba a faɗa a cikin larabci don Qur'ani shine qimmatul balagha wal fasaha ko ba haka nan bane yace dalili kuma fi'ili mudari'i ya zo a cikin alqur'ani jawabi ne na idza a wurare daban-daban daga cikin su Allah subhanahu wata'ala ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli sai ce tara a'yunahum bai ce ra'aita a'yunahum ba ko ba haka ba sannan Allah subhanahu wata'ala a wani wuri cikin suratu safat yace wa in yaraw ayatan yace yastaskhirun bai ce istaskharu ba a gane sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin ko ba haka ba wa idza ra'aw ayatan yastaskhiru a cikin suratul safat afwan sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum bai ce a'jabatka ajsamuhum ba wa idza marru bihim yataghamazuna bai ce taghamazu ba yace to dan haka zan ta a ce wannan kuskure ne a cikin lugha malam sai kai hankuri mun mai da maka wannan istihadi naka ina fata an fahimce ni an gane ko to wannan Allah subhanahu wataala ce idza qamu ila salat qamu kusala kusala jam'i ne na kaslan an gane ni waɗansu malamai suka ce in za a ce ma namiji ce a ce kaslan an gane ni amma ba a ce ma namiji kasul shi yasa a cikin alkitabu alkitabu sahiha na zuhdi jarullah da kuma al-akhta'u sa'ira na Khalid Qartush da Abdullah Abdul Latif al-Arnaut suke cewa bai dace ba a ce ma namiji kasulun ko ba haka ba to amma ya kamata su kawo dalili sai suka ce dalili kuma larabawa suna ce wa namiji kas, wato kaslan mace kuma suna ce mata kasul hamma a cikin tajil arus wato wanda ke kamus ne daga cikin kamus na larabci yace mace ana ce mata kasilatun kafariha wa kaslana yace lughatun asadiyya wasu larabawa da yake ce ma bani asad an gane ne su suke cewa kaslana ba a kawo wasa'un dan wannan kuskure ne amma majma'al lugha al-qahira sun yi ijaza wannan saboda a bambanta tsakanin namiji da mace ta hanyar ta'un yace qalilatu amma ai an ce wa kasul wa miksal yace na'tul lil jariyatil mun'ama allati la takadu tabrahu min majlisiha sannan kuma a cikin wato lisanul arab na ibn manzur shi ma akan haka ya tafi yace in aka zo sai a ce wal unsa kasilatun mace idan mace ce wadda wato ta ragwance sai a ce kasila wa kasla wa kaslana wa kasul wa miksalun yace madhul lil unsa yabo ne kamar yadda ake ce mace na umu duha mai kwanan duha an gane ni wannan yabo ne ga mace saboda mi saboda mijin tana da wadata ana mata aiki shi yasa imrul kace ce na umu duha lam tantatiq an tafadduli to amma kuma majma al-lugha al-qahira majalisa ta malaman duniya ta lugha wanda al-qahira sun ce wannan ba gaskiya bane suka ce na farko kalima ta fa'ul kamar kasul yashtariku fiha al-mudhakkar wal mu'annas ana cewa ghayur namiji da mace kanud namiji da mace ghadub namiji da mace dan haka menene dalilin ku na ku cewa ba a cewa kasu sannan kuma suka ce akwai cikin shi'r wani daga cikin wato ash-sha'ir da ake cewa ar-ra'i yace talat taqallubu والزمان ورابه كسل ويكره أن يكون كسولا kaga ne yace wa yakrahu an yakuna kasulan kaga wannan ya nuna cewa a cikin larabci larabawa sun yi amfani da kasul zuwa ga wato namiji sai dai mu yi kokari mu ga abin da ya kamata amma dai zance mafi inganci namiji ma ana iya mai kasul saboda dalilan da malamai suka bara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi cikin sallah suna cikin kasala da gajiya an gane ni ba su jin karfi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani a wajen surare da ba alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sallan bata sha musu kai ba ba Allah subhanahu wataala suke nufi da sallar su ba shi yasa in sun ka tashi za su tashi wato wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun shi yasa ma hadisi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu as-subh sallah mafi nauyi akan munafikai da sallar asuba da sallami da sallar asuba me yasa saboda sallar isha ana son aje a yi barci sallar asuba sai kuma an shiga barci sannan kuma akwai duhu ba ya gane wane ya zo wane bai zo musamman a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau ya'lamu an-nasu ma fihi ma la atawhuma walau habwan da mutane sun san ladar da ke cikin su da alkhairin da ke ciki da sun zo ne ko da da rarrafe saboda mi saboda akwai abin ga a wata riwaya ma wani hadisi da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai ɗayan su ya san zai samu arqan saminan kashi wanda yake mai tsoka mai mai tsoka ko ko azman saminan kaga wannan wato ta fassarar da wannan ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ce mirmataini hasnataini da ɗaya daga cikin su ya san zai samu kashi mirma malamai suka ce shine wato naman da aka karkashin kofato kusan kofaton wato akuya ko kuma naman da ke cikin wato ƙaurinta in ya zamanto a can tsakatsakiya kaga ai babu nama mai yawa waɗansu malamai suka ce a naman da a karkashin awaza shine inda sun san suna samun shi da sun zo masalla kaga ashe duniya ita ce suke suke dubi da sallar shi yasa kuma sallar bata dame su ba son suka sai lokaci ya mace in ya ji liman ya tada an yi raka'a biyu sannan ya zo domin sallar magariba raka'a ta farko da ta biyu ana bayyanawa kaga akwai tsawo sai ya bari sai ta karshe ya shigo kaga ya samu jam'i tunda an ce in ka samu raka'a daya ka samu mi ka samu jam'i in ya so da an kare sauran sai shi bubbuga abin yadda yake so sallar azhar ba matsala yana iya zuwa amma ita ma ba sallacin da ba a tsawaita sallah yayin sanda aka yi bubbubbu ayi a kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Anas yake cewa tilka salatul munafiq sallah ce ta munafiki yajlisu yarqubu shams ya zauna yana jiran rana sai ta yi kusan faduwa hatta idza kanat barna qarnay shaytan sai ta zama dutse daidai wato kahunin shaytan guda biyu inda za ta faduwa tunda an ce akan nan take faduwa qama sai ya tsayu fa naqaraha arba'an sai shi raka'a hudu da gaugawa koton kurciya muke cewa ko la yadhkurullaha fiha illa qalila baya ambaton Allah a cikin wato a cikin sallarsa sai kadan imamu muslim ya rawaito wancan ya rawaito wannan hadisi wancan hadisi kuma asqalu salati ala almunafiqin wato hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi to idan muka duba an ce munafikai in suka je sallah za su zo kusala a raggonce to masu imani fa ya kamata a ce tunda ba halin su ɗai da munafikai ba ya kamata a ce sun zo da ni sun zo da nishadi to shi yasa Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da wannan a cikin ayoyi da dama masu imani suna yin sallah cikin natsuwa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un a cikin suratul ma'arij yace alladhina hum ala salatihim da'imuna kuma yace walladhina hum ala salatihim yuhafizun suna kiyayewa akan sallar su wani wuri yace suna tsaye da sallah alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wani wuri yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda imanin su shi yasa ba su da kasala ina fata kuna fahimta ta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu Allah subhanahu wataala ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa suna kokarin an gane su nuna ma mutane sallar su abinda ake neman yarda Allah da shi sun yi shi ne don saboda mutane su gansu an gane ko shine yura'una suna kokarin wato nuna ma mutane riya alhali ko Allah subhanahu wataala sai ya bayyana halin su hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗaya daga cikin sahabbai jundub al wato al-alaqi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa man samma'a samma'a Allahu bih wa man yura'i yura'i Allahu bih duk wanda yayi abu dan saboda aji to Allah zai sa war a gane yayi ne don aji sannan wanda yayi don a gani Allah zai nuna cewa yayi ne don saboda mutane su gani to kaga an yi asara saubur riya'i yashuffu amma tahtahu fa idza iktasaita bihi fa innaka arif shi sufa na riya in ka sanya shi to kamar ba baka sanya sutura bane domin za a gano menene kake nufi aikin da aka yi dan Allah zai dore Allah zai sanya mai nasara ko da kaɗan ne Allah zai sanya mai albarka ko ba haka ba amma aikin da ake yi don neman duniya za ka iske zai ci karo da matsaloli da dama musamman a ƙarshe malaman luka suka ce wato ra'a fi'ili ne na ra'a tunda an ka ce yura'unan nasa to sai a ce ra'a yura'i riya'an wa mura'atan domin fi'alan da wato mufa'alatan shine wato qiyasin masdar na fa'ala in ka ce qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan ra'a yura'i riya'an wa mura'atan ina fata an fahimce ni yura'una nas sun yi don saboda wato su, su wato su nuna riya zuwa ga mutane don saboda neman yardan mutane arriya malamai suka ce shine yin aiki na Allah don neman yardan wani sannan riyan nan tana daga cikin shirkul asghar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ko ashirkul khafi to amma wani lokaci tana iya kai ga kafirci don saboda yau da gobe in kana yi in kana yi in ba ai anniya ba sai ka kai inda aikin ka gaba ɗaya zai lalace sai malamai suka ce to riya tana da wato hukunci guda uku na farko shine aiki in za a fara ko kuma tsakiyarsa ko ƙarshensa domin riya tana iya zuwa tun farko tana iya zuwa tsakiyar aiki tana iya zuwa ƙarshe idan ya zamanto riya ta zo tun farko to shikenan al'amari ya lalace ina fata ana fahimta ta misali mutum ne ya zo zai yi kyauta ko zai yi sadaka ko zai yi aikin alkhairi amma don saboda waɗansu mutane su gani to duka sadakar ta ɓaci tunda tun asalinta ba don Allah aka yi ba ina fata an fice ni to in ya zama so tun asalin ibada an sariya ciki babu ibada sai malamai suka ce in tsakiya ne ta zo to za a kalla in ibada tana rarrabuwa to ta wato ta bata aikin da bata shigo ciki ba a ta bata aikin da ta shigo ciki wanda bata shigo ciki ba yayi kyau kamar sadaka ina da dinari ɗari ko mu ce misali jika ɗari a nan ko ba haka ba ko mu ce naira dubu ɗari ga masu aiki da shi to kaga dubu ɗaya dubu biyu kana kyauta sai da ka kai dubu hamsin don Allah kake yi sai ta shigo to waɗancan hamsin sun yi waɗancan hamsin sun lalace amma in sallah ce in riya ta zo ko ba haka ba to in ta zo in har ka yi ƙoƙari ka kore ta domin za ta zo maka cikin zuciya amma in kai yaƙi shi ɗan ka kore ta to sallar ka tana nan amma in ka bari ta zo to ta lalace domin sallah ba a rarrabewa tsakanin farkonta da ta ina fata an fahimce ni sai kuma abin da zai zo ƙarshe kamar misali abu ya zo ƙarshe bayan kayi kana son mutane su yabe ka to wannan kuma malamai suka ce babu wani abu da ya har riga an yi an ƙare sai in ya zamanto zai dawo da wata cuta akan wani abu bayan aikin to wannan kuma sai ya zamanto aikin ya lalace kamar mutumin da yayi gori akan wanda yabba to kaga kyautar ta lalace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya tsare mu da yin riya ina fata an fahimci wanda ciwo ne wanda sai dai wanda Allah ya tsari cikin ko dan mutane ana samu balle wannan lokaci da muke wanda munafikai sun yawa da masu son azan su sun yawa cikin ko ne wato sinfi da mutane an gane ko sai malamai suka ce amma bai cikin riya ya zamanto kayi aiki mutane su ganka kana aiki sai ka ji daɗi ko kuma kai farin cikin kana ma Allah subhanahu wataala biyayya wannan ba matsala bane domin hadisin Abi Dharr a wanda ya zo a cikin sahih Muslim wata rana abu zarrin ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aitar rajula ya'malu alkhaira wa yahmaduhu nasu alaihi a ra'aita ba ni labari ko hukuncin mutumin da ya'malu alkhaira yana aikata alkhairi yau da gobe wa yahmaduhu nasu alaihi mutane suna yabonsa suna cewa wani mutumin kirki ne wa fi riwayatin ta zo a cikin wata riwaya yuhibbuhu nas mutane suna son shi saboda aikin da yake gabatarwa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilka ajilu bushral mu'min wannan bushara ce wata gaugawa ta mumini tun nan duniya akan aikin da yake yi cewa aikin kwarai ne tunda antum shuhada'ullahi fil ard in kana abin kwarai asnau alaiha khairan fa qala wajabat wa asnau alaiha khairan sharran fa qala wajabat Allah ya gane da mu wala yadhkuruna Allah illa qalila sannan kuma ba sa ambaton Allah illa qalilan sai kadan malamai suka yi sabani akan wannan istithna'i wadan suka ce nan wala yadhkuruna Allah adh-dhikru huna muradu bihi as-salah kenan ba su yin sallah illa kalilan sai kaɗan in suna tare da ku su yi sallah in kuma ba sa tare da ku ba za su yi sallah ba ina fata an fice ni domin sallah na ana nuhin zikiri sai zamanto wato utliqa dhikru wa urida bihi salah an gane ni li anna dhikra juz'un min as-salah an wadi sashe amma ana nuhin gaba daya ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a nan wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambaton sal ba su ambaton Allah a cikin sallah illa qalilan sai dan kadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin wannan hadisin cewa yajlisu yarqubu shams hatta idza kanat bayna qarnay shaytan qama fa naqaraha arba'an wa la yadhkuru Allah fiha illa qalilan bai ambato Allah sai dan kadan wal Allahu akbar da sana ji Allahu akbar an gane Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu rabbana yana fada to amma an ka zo cikin ruku'i subhana rabbil azim subhana rabbil a'la bai don bai yi imani da abin ba an gane ko kenan sai ya koma wala yadhkuruna Allah fi salah illa qalila wadansu malamai suka ce a'a wala yadhkuruna Allah illa qalila ai illa waqtan qalilan ba sa ambaton Allah ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba illa qalilan sai dan kadan suke ambaton Allah in sun ga kamar wato akwai wata shubha wanda ya kamata su yi don neman wata bukata ta su ta duniya amma sabanin masu imani Allah ya umurce su su ambaci Allah subhanahu wataala ambato mai yawa kuma tabbas masu imani za su aikata abin da ubangijin su ya umurce su ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila ولا يذكرون الله إلا قلة التي مذبذبين
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah subhanahu wata'ala ce muzabzabina malamai suka ce mutaraddidina masu kai da kawo mutahayyirina suna masu ɗemuwa sun ɗimauce su munafikai ita ce su wato muzabzab ismul maf'ulu ne min zabzaba yuzabzibu abinda an kan motsar da shi suka ce ya samo asalin daga azabbu shine karewa azabbu alid kare addini to munafiki daga wato zabba ana kare shi in yayi nan ba a tare da shi in yayi nan ba a tare da shi bai tare da wannan bai tare da wannan amma in ana son ta'kidin kalima a cikin larabci za a maimaita harafin don saboda ya nuna cewa abin ya maimaito yayi karfi kaga zabba karewa zabzaba yana yawan karewa yana ittirabi ina fatan kun fahimce ni kamar yadda yake zuwa a cikin lugha lamma an gane ni ya zauna da wuri ko lamlama kaga ya nuna cewa ya zauna so ɗai so biyu kabba an gane ni ya kife kabkaba kife wanda take mai karfi fa kubkibu fiha hum wal ghaun amma sai afa man yamshi mukibban ala wajhihi sannan dam shine jini damdama kaga yardar kake su fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha salsala yana kuka mai karfi ina fata an fahimce ni rajraja an gane ni yana yawan girgiza radda shine girgizawa idza rujjatil ardu rajja sai an kace rajraja yana yawan wato abin ga zalla yayi talallabiya zalzala an girgizar da shi ko ba haka ba idza zulzilatil ardu zilzalaha wato ma'ana dai yana nuna yawan maimaito wannan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce muzabzabina baina zalika su suna masu kai da kawo masu ɗemowa ba to la ilaha ula'i ba su cikin waɗannan muminai wa la ilaha ula sannan ba su cikin kafirai ina fata an fahimce ni malamai suka ce to shi wannan la ilaha ula'i dole sai mun kaddara mishi hali wanda zai ta'alluqi zuwa ga wato harful jarri an gane ko domin ba a cewa muzabzabina an ka ce baina zalika shi la ilaha ula'i ba shina da alaka ne da muzabzabina ba sai zamanto yana da alaka ne da yura'una nasa shi yasa la ilaha ula'i wa la ilaha ula sai zamanto hali ne nashi ko kuma ya zamanto an yi hasbukin hal la zahibina ila haula wala zahibina ila haula la muntasibina ila haula wala muntasibina ila haula ba a danganta su zuwa ga wannan ba a danganta su zuwa ga wannan sai wadansu malamai suka ce to ya za ya ce ba a danganta su zuwa ga wannan kuma ba a danganta su zuwa ga wannan aka ce a to ba a san halin su bane aka ce a'a Allah ne ya san halin su shi Allah ya san inda ya tabbatar da su amma ku ba ku iya sanya su nan ba ku iya sanya su nan dan ba ku san halin su ba ina fata an fahimci don ka a ce an yi magana da abinda ba a gane ba ba ka san wani zai iya kawo wannan sai malamai suka ce to wannan la annafiya wadda ta takarraru take maimaituwa take zuwa a cikin waɗansu wurare daban-daban tana da hali guda biyu ahyanan wani lokaci ta'ti bi kashfil hal tana son ta bayyana halin abu wa ahyanan wani lokaci tana zakkuwa litta'yin don ta tabbatar da abu ne ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wato in muka zo abubuwa ne guda biyu wani lokaci za ta kore su gaba ɗaya wani lokaci ba kore su sai gaba ɗaya ba ta kore guda ta yi mi ta tabbatar da guda misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala saddaqa wala mi wala salla kaga ba ana nuhin koye wannan koye wannan ba babu wanda ya aikata daga cikin su ina fatan kuna fahimta ta sannan Allah subhanahu wataala ce la faridun wala bikrun awanun baina zalik kaga ba wannan bace ba wannan bace duka an kore su ina fata an fahimce ni la zalulun tusiru al-ard wala tasqi al-harsa musallamatun la shay'a fiha babu wannan babu wannan duka an kore su ina fata an fahimce ni to kuma kamar yadda zo a cikin hadisin ummu zar'in wanda ya zo cikin sahih al-bukhari ko ya zo cikin sahih muslim take cewa dai sha'anin mijinta an gane ni la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal kaga la sahlun tana da bai da saukin aje a dauka fa yurtaqa balle aje sama a dauko wannan naman mai mai amfani wala samirun kuma ba ma nama wato ba nama bane mai kitse fa yuntaqa balle aje a dauko shi kaga babu wannan sannan kuma mi babu wannan duka an kore su guda biyu to amma anan ya saba ma wannan da aka ce muzabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula ba ana nuhin an kore su bane gaba daya ina fatan kun fahimce ni a'a nan ana son a bambanta saboda mutane biyu akwai a duniya musulmai da kafirai duk da yake suna a wajen musulmai zahiri suna tare da kafirai batsuni to sunan kafirai ne sinfan sirfan babu shakka da haka la ilaha ulai ba ana su ba kafirai bane ba munafikai bane a'a su kafirai ne da haka Allah ya ta'yinin wannan dan saboda babu babu tsakiya tsakanin kafirci da musulunci ko akwai ko ka zamanto musulmi ko ka zamanto mi kafiri intahatil mushkila da haka sai a gane wannan la ilaha ulai wala ilaha ula ba su cikin waɗannan ba su cikin waɗannan kamar yadda zo cikin hadisin ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul munafiq ka masalil shatil aira misalin munafiki kamar misalin akuya ce wadda take ta dimauce ta'iru ila hadhihi marra wa ta'iru ila hadhihi marra ma'ana tana komawa cikin wannan garke wani lokaci ta koma zuwa wannan garke ta rasa wanne ne annata to haka suke hadisin kuma wannan ingantacce ne muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi to kun ga dai ashe yana daga cikin sifan munafiki ya zama to mutazabdib bai da huska kamar yadda hariri ya faɗa a cikin muqama asfara zil wajhaini kal munafiki bai huska biyu yace na'am yace la kai ka ce na'am ko ka ce la amma a ce na'am kuma a dawo a ce la bai yi ba ka zo ka ce muna mu na'am ka kuma ka ce mu dan ce la munafici ne shi yasa wannan shine ɗabi'an mutanen zamanin yanzu da yawan mutane sai su kaɗa ka cikin halaka a zo a yi kuwa a yi kuwa a kai kabbara a ce muna tare da kai bi ruhu wa dam amma kuma sai an ji da alamar yara ne suka sun kware sun kware baya wata rana gaddafi in bambanta ba muna libya muna kallon tv sai wani ya tashi yana mai irin abin nan da ake na yabo abin ga ana mai kirari ko ba haka ba yana cewa bi ruh wa dam nahnu ma'aka ya qa'id wai da ranmu da jinin mu duk gaba mun bada shi da rayukan mu da jinin mu duka mun bayar gare ka ya kai wannan shugaba sai gaddafi ya ce idris zauna ban san wannan maganar banza ya ce kana ce min biruhu wa dam lokacin da Amerika ta kai hari a Iraki waɗanda ke ɗaga hannayen suna cewa biruhu wa dam su ne farkon wanda ya gudu kaga ashe kamar ya san abin da zai faru gari da haka sai an yi hattara in kace zaka zure aikin Allah kawai kai dan Allah amma kaka kalli mutane babu famalaka inda na'ibatul khalil wajen musiba in ta sabko baka da wani aboki illa man rahimallah wannan sifa ce ta munafikai Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya ba da siffan munafikoki a cikin alqur'ani gurare daban-daban in kana son ka samu bayani sai ka koma cikin wato alqur'anul madani ko as-suwarul madaniya surorin da suka sauka a Madina su suka yi bayanin munafikai in ka dauki suratul nisa da muke cikin ta ta yi bayanin su dalla dalla in ka dauki suratul ahzab ta yi bayanin su dalla dalla in ka dauki suratul anfal ta yi bayanin su dalla dalla in ka dauki suratul tauba malamai suna kiranta al-fadhiha wanda take tana kumyatar da munafikai in ka dauki suratul munafiqun ita sunanta ma suratul munafiqun da haka dan zaka iske bayanin munafikai daban-daban a cikin ayoyi amma malamai suka ce daga cikin wato dabi'o'insu shine na farko suna shakka a cikin hukuncin Allah ba su yi imani ba fahum fi raibihim yataraddadun suna ta taraddudi abin nan kila yana yiwa abin nan ba haka nan bane ina fata an fahimce ni wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura kaga suna shakka alƙawlin Allah da an kace alƙawlin Allah gaskiya ne ina fata an fahimce ni sannan kuma daga cikin ɗabi'o'insu shine suna kyamar musulunci da kuma musulmai su samu cin nasara إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سنوكم سنة لمن سن فتنة أتكن متالي ويبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين sannan kuma da an yi abu musulmi ya yi sai su kushe in an ce a kawo sadaka wanda ya kawo miliyan ɗaya sai su ce kai ba don Allah ya ba wanda ya kawo dala ashirin sai a ce wai da Allah dala ashirin ya kawo mi Allah zai yi dala ashirin الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim sannan suna girman kai in an ce a zo a yi musu roƙon Allah an gane a neman musu gafara Allah subhanahu wataala wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun ga nauyin sallah asqalu salati 'ala almunafiqin sannan kuma ga cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كما هكذا بني سننكما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا غاياو دما غنغنو اتكن غري لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا غا قذفي غا متانن da busu yi aiki busu sunyi innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilat al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah ga rantsuwa da Allah akan ƙarya wa yahlifuna ala Allah wa ala al-kadhib wa hum ya'lamun ko haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa yace yahlifuna billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun a takaice dai zaka ga halayensu a cikin waɗannan surori Allah ya tsare mu da munafici wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi an gane ko falan tajid lahu sabila ba za ka sanya saman masa hanya ta shirya ba in Allah ya batar da mutum ba za ka iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ba da ya isa da ya shiryar da aminsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da haka ba kai ne kake shirye suwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala shi ne ke shirya da wanda ya gada ba annabawa kansu ba su irin shirya da wani ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna da iko da annabi Ibrahim ya shirya da ni ya shirya da babansa ko ba haka nan bane ha aya ta sabka ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعادها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ذهك باب وأن إسين شير إن با الله سبحانه وتعالى با شريع تعالى شيء shi yake shiryar da wanda ya gada ma dan haka kai baka isa ka shiryar da wani ba sai dai kai mai roƙon Allah Allah shiryar da shi afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fin nar Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya ya ayyuhallazina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا التي يقوى أنك إيماني لا تتخذوا الكافرين كفرك كافرين أولياء مسويا waɗanda kuke ƙulla ƙawanceceniya ta soyayya tsakankaninku da su min dunil mu'minina ku bar mu'minnai aturiduna shin yanzu kuna son an taj'alu lillahi alaikum ku sanya ga Allah akan ku sultanan hujja mubinan bayyananna hujja akan mi akan cewa to in masu imani ne to an hane su ne saboda su wato su bambanta kansu tsakanin su da munafikai ko ba haka nan bane in kuma munafikai ne ma'ana ana son a bambanta an gane ni wato a gane cewa munafiki shine mai yin alaka da mai imani shi mai imani zai bari don Allah shi kuma munafiki yana son a gane shi dan saboda zai ci gaba da yi kenan kaga nan za a samu hujja akan shi sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi a duniya kuma Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi a lahira sultanan mubinan kuma hujja ce bayyanan na ranar tashin alkiyama wanda Allah zai azabtar da su da ita a duniya ya azabtar da su a lahira ya azabtar da su ina fata an fahimce ni domin Allah yana azabtar su a duniya yana azabtar su a lahira qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun aw la yaruna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun sannan kuma sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim wannan shine sultanan mubina ko a duniya dan a cikin aikin su a gane su ko ba haka ba ba tare da ba tare da sunayensu ba ko kuma a lahira hujjar da Allah zai kafawa ta azabtar da su don sun kafirce mu Allah walakin lakum fatamtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum har zuwa karshen aya to ina ganin eh wannan aya akwai da sauran lokaci kadan ba akwai bayanai da ya kamata mu gabatar dan saboda muna jiran su mun san dai cewa farakin da akwai wadansu abubuwa wanda kowa ya san su ko ba haka ba abubuwa da sabbi da suka zo cikin ƙasa mu dai abinda muke kira mun san cewa wannan ƙasar tamu ce ko ba haka ba ba mu da wata ƙasa wadda ta fiye mu da wannan duk yadda za a yi kuma ba mu fatan sharri ya zo a cikin ƙasashenmu amma kuma muna ganin cewa da hausa ana cewa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai ba kashi ko ko zai daka abinda muke so akwai abubuwa na farko wannan al'amari ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya muna kira zuwa ga waɗanda suke suka zuwa ga addini su yi hattara domin cewa an auratar da yarinya tana da wato mutum ya aure mace tana da shekara tara ko goma wannan ai bata kai mace ba mutum yana da hankali bai tunanin wannan kaga wannan suka ce mubasharatan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni abu na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da Aisha Aisha tana da shekara 13 Ali radiyallahu anhu ya aurar da Aisha Ummu Kulthum ga Umar ibn al-Khattab tana da shekara 13 to kaga a ce khususiya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko waɗannan ba su gane addini ba to in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane addini ba Aliyu bai gane addini ba Umar ibn al-Khattab bai gane addini ba waye ya gane addini turawa ne za su fassara mana addinin da suke son mu yi to wannan ya kamata mu yi hankali da wannan abu na biyu da muke son mu tunatar akan shi shine cewa zancen ɗalibai su yi karatu ya kamata wannan mas'ala ce wadda ta shafi al'umma bai yiwuwa wani ce shi zai ɗaukar doka a hannunsa sannan al'amarin yayi domin ƙarshe zai zamanto iyaye za su daina sawa ƴaƴansu a cikin makaranta kaga abin da ake nema ba a same shi ba domin wadda ga yin lakwal ko mai zuwa boko ita ce ake so a kafa ma doka to ba sai na kai ta boko bane za su min shari'a to shikenan koko to dan haka ya kamata a yi hattara akan wannan sannan abu na gaba wanda muke son mu ja hankali akan shi shine cewa bai dace a tuhumi malamai ba da cewa suna ma waɗansu 'yan siyasa aiki alƙur'ani tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi malamai suna wa'azi cikin kowace republic dan haka yana yiwa wanda a dan adawa yanzu in ya hau mulki da malamai zai gwagwarmaya ko ba haka ba kenan aya qur'ani ba ta canzawa dan wani yayi maka ta'awilin ta ko yayi ma da kake so wannan ƙarya ce to dan haka abinda muke kira kada wani ce tuhumci malamai dan saboda yana son ya cimma biyan bukatarsa wannan ba hanya bace ta cimma nasara sannan kuma ɗaliban nan idan aka ce mutum ba a bari ya aurar da yarsa kai kaga wasu suna son su yi lalata da yarka ba a hana mata ta yi fira da samari ba ba a hana mata ta zauna aji da mazaje ba kuma kai kaga alamun yariyar nan ba ta da ilimi shin za a bar ta ne ta kama yin redubule redubule sai an yi mata ciki a maido ma ita wannan ba gaskiya bane sannan kuma ƙarfi da tashi hankali bai amfani wannan ba shi zai kamu na zaman lafiya ba ku duba ku gani kasashen da su rikici har waɗanda ke kewaye da mu Algeria sun fi shekara talatin akwai ƴan tawaye ana rikici Libya ta rikice Najeriya ga Boko Haram kuma ya tuttuɗu zuwa gare mu ko ba haka nan bane sannan kuma duk ƙasashen nan Togo ga ta nan ta rikice ina fata mu ne Mali ta rikice to yanzu mu sauran zaman lafiyan da ya muna turawa su ɓata mu da shi don saboda su zo su ci amfanin kasashen mu ya kamata bai dace a ce mu zaman to wawaye ba muna son mu bi turawa ido rufe ya kamata mu yi hankali sannan kuma abinda muke kira duk abin da za a cewa ya saba ma addini to shine ake cewa babu shi bai dace a ce duk wata luwa ba wadda ta saba ma abin da turawa suka zo da shi ta shafe kowace doka ta shafe dokar Allah wannan magana in mutum ya faɗe ta ya san abin da take nufi kafirci take nufi kai tsaye babu wata shakka sannan kuma kabaya da aka kawo matsaloli ne waɗanda guda hudu ne mushkila ta farko zancen gado gadon nan su yadda suka fassara a yanzu suna cewa a'a ba kowane ɗan ƙasa ba ne sai mutumin da ya mutu yana da dukiya mai yawa shi ne ake zancen za a karɓi hudu cikin ɗari sai mu ce dukiya ko kaɗan ce ko mai yawa Allah shi subhanahu wa ta'ala shi ne rarrabe ta ko ba haka bane da haka wani bai da izini ya ɗauki hudu cikin ɗari amma zancen in gwamnati tana biyan mutum bashi an ba shi kwantara bai kare ba ya mutu wannan gwamnati tana da izinin ta karɓi haƙƙinta mu ba za mu shiga cikin wannan ba abu na biyu ya bai wa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a ce baka da izinin da zaka aurar da yakka sai dujiya yarda wannan bala'i ba mu fata Allah shi nuna muna wannan a kasashen mu sannan kuma zancen dukiya da wani abu a dibi abin da yake adalci ne a yi in ba a yi adalci ba wannan dukiya da ake son samu ba a samun ta domin lokacin da an ka tsananta ma mutane sai mutane su janye lokacin da aka bar mutane su yi sannu sannu za su yi da gaugawa lokacin da duwan ko duti ba a sanya mai yawa ba za ka iske mota ɗari hudu ake yin duwan ma a sati amma lokacin da an ka tsananta a wata ɗaya da ka ake samun mota tamanin kaga wannan ba riba bace in dai akwai ilimi ba wai hakan wani sannan kuma zancen a yi taro a zo a ce za a tsara aikin addini masallacin ne sun yawa a cikin ƙasa wannan magana hankali bai ɗaukata kai baka gina masallaci ba baka ɗauki nauyin liman ba baka ɗauki nauyin ladan ba fakcir ta wuta mutane suke yin cikaru cikaru su biya ko ba haka ba babu abin da ka tallafa ma addini yaushe kafiri zai zuwa ya ce maka masallacin ne sun yawa a cikin ƙasa to in dai ba son ne aka yi ƙasar ga ta hargitse ba ta rikice gaba ɗaya kuma Allah ya azabtar da mu abinda muke fata ga waɗannan mutanen abubuwan da an ka sanna addini ne ku yi haƙuri na farko babu wanda ya yi da Allah ya sha wannan kusan da shi ku dibi duk rai waɗanda suka gabata dalilin da yasa Allah ya halakar da su ta hanyar mi ta hanyar sun saba ma Allah subhanahu wataala na biyu in ma baka yarda da su fir'auna ba to akwai zamani kana gani itlar yayi fito na fito yayi zalunci kaga har da gawa sai ba san inda take ba ina fata an fince ni in baka gane itlar ba a Niger muna da waɗanda suka ce Qur'ani ya tsufa suka haukace sannan in baka gane ba a nan Nijar an yi kudeta an kashe general wanda ke shugaban kasa ne kuma har yanzu ba a yi shari'a ba kai ba soja bane baka san bindiga ba ina fata ana fahimta ka sannan in baka gane wannan ba kai kayi zama talakka ana da izinin a kama ka a kai ka gidan kasu ko a kashe ka babu wanda isa ya hana Allah ya tsare ka sannan ku tuna alkawalin da kuke ɗaukan matalakawa lokacin da kuke zuwa neman zaɓe babu wanda ya zo ya ce in ni ci zan sa ma doka za a hana ma iyayensu aurar da ƴaƴansu don Allah wanda ya kai cikakken ɗan siyasa ya zo ya sallar wannan muga zaɓen da za a yi amma ka zo ka ce za ka kare addini a gobe ka yi to mu muna kira abin da yake da alaka da addini su tahi zuwa tsarin su dukiyar kasa wadda an kaci ita kanta ta isa sai an ji gaban Allah ai shari'a amma abin da muke kira abin da ya shafi addini kada a zo a rikitar da kasa kowa ya rasa abi a hankali kuma kada waɗansu su je su samu doka hannu daga baya bala'i ya zo Allah subhanahu wataala ba zai saurara ma kowa ba Amerika ta fi mu karfi Allah ya tura musu iska Allah ya tura musu guguwa Allah ya tura musu wuta babu abin da suka isa su yi ga sunan suna kallon abin da yake faruwa kenan mu da ake cewa mu an na karshe ba ma fison su mondial ba shi in muka yi fito na fito da Allah yaya za a yi adawa sun kafirce ma Allah mi suka ce suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi Allah ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad da haka mu abin da muke so zancen polisai sojoji wane ne mu babu bukatar tashin hankali in ku kuka ga jama kan kushi ku kuka sani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah